الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafin masalik wato a cikin mazhabar al'imamu malik imamu darul hijira Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani wato akan fasali wanda a cikin fasali wanda yake bayani kan abin da ya shafi ladubba na biyan bukata wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi wato daga bayani akan abin da ya shafi farillai na alwalla na'am bismillah bismillahir rahmanir rahim فروض الوضوء فصل يوم نعم فصل فروض الوضوء غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آكل الذقن أو اللحية ومن الأذن إلى الأذن na'am faslun rabewa baina ma mada wa ma ya'ti insha Allahu subhanahu wa ta'ala a cikin bayani dangane da abin da ya shafi alwalla game da abin da ya shafi farloli na alwalla da sunnoni na alwalla da mustahabbai na alwalla da abubuwan da aka karhanta aikata su a cikin alwalla da kuma abubuwan da suke lalata alwalla wato wannan fasali abin da zai yi mana bayani a kai kenan shehu ya ce furudul wudu'i farillai na alwalla abubuwan da aka fardanta aikata su a cikin alwalla shine furud furud jam'i ne na alfard ana abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta aikata su a cikin alwalla na farko daga cikin su akai ghaslul wajhi wankewa fuska wajibi ne mai alwalla a cikin alwallar shi ya wanke fuskar shi da nassi na alkur'ani kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani ya ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum to wankewa huska farilla ce daga cikin farilloli na alwalla min manabiti sha'arin ra'asil mu'tad ila akhiriz zagan wato kamar mai tambaya yayi tambaya ya ce ita huska yaya ne huska a mana ta'arifin huska shine ce to wa haddu haɗulan wato iyakar huska ta ɓangaren tsawo shine min manabiji sha'adin ra'asi daga maɓuɓɓugar gashin kai almu'tadi wanda yake na al'ada ila akhiri zakan zuwa ƙarshen haɓa wannan shine abin da ake cewa huska huska iyakacin tsawon shi shine daga mabubbugar gashin kai wanda yake na al'ada idan ka sabko gaba ƙasa har ya zuwa tsinin haɓa idan ya zamanto mutum yana da kwai wato gashi wanda ya shigo cikin goshin shi kenan wajibi ne ya wanke wani kaso na cikin wannan gashin nashi wanda ya sauko goshin shi ana ce da shi a ganmu a larabci haka idan ya zamanto mutum yana da kwai sanko to ba wajibi ba ne sai ya wanke cikin sanko ɗin nan matuƙar ya gama inda wato farkon inda gashi yake fitowa a al'adance shi kenan sauran ba zai wanke shi ba wannan kai ne shafar shi ake an gane ko awil lihiya to tun daga maɓuɓɓugar gashin kai wanda yake na al'ada ila akhiri zakana hal ya zuwa ƙarshen haɓa ga mutumin da ya zamanto saurayi ne ko mace wanda ba ta da wato mace ko mutum wanda yake baya da gemu to shikenan wannan shine haddu hudulan kenan awil lihiya ko kuma iyakacin huska ta fuskar tsawo shine tun daga mabubbugar gashin kai wanda yake na al'ada hali zuwa ƙarshen gemanya ga mutumin da Allah ta'ala ya arzuta shi da gemanya duk wanda Allah ta'ala ya mai wato wadata ya mai alfurma ta gemanya to wajibi ne ya wanke wannan gemanya tashi a cikin alwala matuƙar wannan gemanyar ba mai kauri ba ce na'am
ومن الأذن إلى الأذن wa min al'uzuni ila al'uzun sannan kuma iyakarta iyakarta ta fuskar faɗi shine daga gefen kunne wanda yake na dama zuwa kunne wanda yake na hagu faɗinta kenan shine daga kunne na dama zuwa kunne na hagu wannan shine iyakacin huska ta fuskar faɗi kenan na'am وغسل اليدين مع المرفقين Hmm.
ومسح جميع الرأس مباشرة to shi kenan sai kuma farilla ta biyu shine ghaslul yadaini wankewa hannaye guda biyu ma'al mirfaqaini tare da shigar da gwiwoyin hannaye a cikin wankewar wato wannan shi ma farilla ce daga cikin farilloli na alwalla idan mutum yana alwalla bayan ya gama wankewa huskar shi farillar da zai tarda bayan wankewa huska ita ce farillar wankewa hannaye ya wanke hannaye ya shigar da gwiwoyin hannaye a cikin wanke shine wato fa'idar wamsahu bi ru'usikum kenan da yace fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wato ku wanke huskokinku da kuma hannayenku zuwa gwiwoyin hannaye ila dinnan ma'ana har zuwa ga abin da aka ambace shi kenan ma'al mirfaqaini tare da shigar da gwiwoyin hannaye a cikin wankewa din wannan shi ma farilla ne wa masu jami'in ra'asi mubasharatan da kuma shafar dukkan kai sai kuma farilla ta uku kenan da shafar dukkan kai mubasharatan wato mutum zai shafi kanshi ne da hannunsa zai shafe sa ba tare da ya zamanto akwai wani abu akan nashi ba wato shine mubasharatan din zai shafi kanshi ga baki ɗayan shi ba tare da ya togance wani kaso ba daga cikin kan nashi wannan shine abin da yake farilla kamar yadda shine abin da al'imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya tafi a kai wato shine abin da al'imamu bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya tafi a kai sannan kuma shine ra'ayina da yawa daga cikin malamai shafar dukkan kai saboda wato al'imamu bukhari a cikin littafinsa a cikin kitabul wudu'i ba yayi babu masihin ra'asi kullihi wato ya kawo asar na sa'idu ibn al-musayyab Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce almar'atu tamsawu ala ra'asiha almar'atu kan rajuli tamsawu ala ra'asiha wa dalalaiha aw kama qala sannan kuma ya ce wasu ila malikun ayujzi'u masuhu ba'd ar-ra'si fa hatajja bi hadith Abdullah ibn Zaid wato an tambayi al-Imam Malik shin zai iya isuwa mutum ya shafi wani kaso na kanshi yace a'a sai ya kafa hujja da hadisin Abdullahi ibn Zaid wanda mun karanta shi cikin Umdatul Ahkam. Na'am,
وغسل الرجلين مع الكعبين na'am.
نعم.
Wa ghaslur rijlaini ma'al ka'abain sannan kuma farilla ta hudu shine wankewa kafafu guda biyu tare da shigar da guyo da tare da shigar da wato alka'abain idanun sau guda biyu a cikin wannan wankewa din. Wato wannan shi ma farilla ne. wajibi ne idan mutum yana alwala ya wanke kafafuwan shi kamar yadda Allah ta'ala ya ambace su a cikin alkur'ani ko نعم.
na'am وفي تخليل الأصابع خلاف to shikenan wa khilafun malamai sun yi sabani fi takhlilil asabi cikin tsetsefewa ya tsotsin kafa shin wajibi ne ko mustahabbi ne jumhur na malaman malikiya suna ganin cewa tsatsefewa ya tsotsi na kafa wannan mustahabbi ne wani dai ba takhlilu asabi'ir rijlaini ana so a tsatsefe yatsotsi wato na kafa amma yatsotsi na hannaye wannan wajibi ne a tsatsefe su a cikin alwala da kuma wanka نعم.
na'am والموالاة مع الذكر والقدرة sannan kuma sai farilla ta biyar wal muwalat da kuma har hadawa ya zamanto mutum yayi alwala wato a cikin hankali guda ya yi ta a guri ɗaya ba tare da ya yi wato sakaci a cikinta ba shine almuwalat ma'a zikiri tare da tunawa ya zamanto yana tuna da cewa alwallar ce yake wal qudrati sannan kuma yana da iko akan ya cika alwallan nan ba tare da ya zamanto ya rarraba tsakankaninta ba ba tare da an samu at-tafriq ba wato rarrabawa tsakankanin waɗansu gaɓaɓuwa bayan an wanke waɗansu gaɓaɓuwa kafin a wanke waɗansu a samu wato lokaci tsakankaninsu na'am ففي النسيان يبني مطلقا وفي العجز ما لم يبل الفصل fafin nisyan to idan ya zamanto mutum mantawa ce yayi ya zamanto yana cikin alwala sai ya shama cewa yana alwala an gane ko wani abu ya girmo mishi ya wanke huskar shi shikenan wani abokin shi ya kira shi a salula garin ya daga ya ce mishi ya haƙuri yana karasa alwala ne kawai ya ce albishirinka abokina ce goro da ya gaya mishi wata hira gabaki ɗaya sai ya manta ma yana alwala suka ci gaba da hira can bayan an jima kuma sai ya tuna ashe wato ashe alwala ce yake to yanzu ya bani mutlaƙan zai yi gini mutlaƙan sake ba kaidi ma'ana zai yi gini kan abin da ya yi a baya idan ya wanke fuskar shi ne aka kiraye shi a salula kuma bayan an gaya mishi maganar sai ya manta da cewa yana alwala to lokacin da ya dawo cikin hayyacin shi ya tuna yana alwala kawai daga wankewa hannaye zai tashi an gane ko ma'ana kuma da ya ce mutlaƙan ma'ana ƙwalar zamanu aulam yaɗul lokaci ya tsawaita ko bai tsawaita ba waɗansu daga cikin gababuwan da ya wanke har sun bushe ko ba su bushe ba ci gaba zai da alwallar shi wa fil ajizi ma lam yadulil faslu to amma inda ya zamanto mutum gajiyawa ce yayi ba shi da iko akan ya cika wannan alwalla din mutum ne yana alwalla ruwan sa hannun nashi ya dure ya zube a ƙas garin ya zuba ya wanke hannayen shi yana cikin wanke hannayen shi kawai sai ya kaɗe su hannun da ya kaɗe sanin kuma ruwan ya zube duka to daga gurin da za a kawo mishi ruwa kafin wannan gurin da yake alwala gurin yana da tazara shikenan sai ya zamanto hal an ɗan samu lokaci tazara to yana yin gini akan abin da ya alwallanta na baya malam ya tsulil faslu wato matukar da ya rabe wadda take tsakankanin alwallar da ya fara da kuma wannan ƙara satan da zai ba a samu tazara mai tsawo ba an gane ko yawwara matukar ba a samu tazara mai tsawo ba ta yanda zai zamanto hal alwallar ta bushe gurin da ya yi to amma in ya zamanto alwallar ba ta bushe ba to zai ci gaba ne wato daga inda aka tsaya idan an kama shi ruwa na'am والنية شرط في طهارة الحدث ينوي به رفع الحدث نعم.
واستباحة ما يمنعه عند غسل الوجه to shikenan wan niyatu shartun fi taharatil hadath wato niyya farilla ce shine sharadi ce malam ya ce sharadi ce amma ana nufin farilla ce niyya farilla ce fi taharatil hadathi a cikin tsarkaka ta kari da mutum zai yi idan mutum zai yi alwala to farilla ne yayi niyya saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wato kowane aiki ana lissafa shi ne a matsayin aiki idan an yi shi da niyya amma dukkan ibadar da ba a yi ta da niyya ba Allah subhanahu wata'ala ba zai ba da lada a kanta ba ibadar da aka yi ta da niyya ita ce ibadar da ake lissafi da ita to shine yasa malam yace wan niyyatu shartun fi taharatil hadath wato niyya sharadi ce wato farilla ce daga cikin farilloli na alwalla fi taharatil hadath a cikin tsarkaka wanda take ta kari idan mutum zai yi alwalla wannan wajibi ne niyya to wajen niyya niyya mutum zai iya ɗaya daga cikin waɗannan huskokin guda uku amma guda biyu malam ya zano na farko yanwi bihi rafa al hadath yanwi rafa al hadath yana yin niyya a cikin zuciyar shi ta ɗokewa kari wato niyya dama mahalluha alqalb shine a zuciya ne mutum yake daurar aniyar shi ba sai ya yi furici da ita ba sai ya ce bana wai turafa alhadath ba sai ya faɗi haka da bakin shi ba idan ya yi niyya a cikin zuciyar shi saboda nan shine mahalluha dama mahallun niyyati alqalbu bigiran inda ake yin niyya ita ce zuciya to yana yin niyyar ɗokewa kari bihi da wannan alwala da zai an gane ko a cikin zuciyar shi shikenan zai kulla aniyar cewa zai yi niyyar alwalla wanda za ta ɗauke mishi kare daga kan gaɓaɓuwan nashi wannan a wistibahata ma yamna'uhu ko a wistibahata ko kuma ya nemi halitta wa kanshi yi niyyar halitta wa kanshi ma yamna'uhu abin da karin yake hanawa mutum ya aikata na ibada kaga idan mutum ba ya da alwala baya halitta ya je shi ya yi sallah ta farilla ko ta nafila idan mutum ba shi da alwala baya halitta ya tsawafi idan mutum ba shi da alwala baya halitta ya ɗauki alƙur'ani to shikenan sai ya yi niyyar halitta wa kanshi abin da kari yake hanawa ma'ana a istibahata ma kana alhadathu mani'an minhu wato ko kuma yayi niyyar halitta wa kanshi abin da kari yake hanawa a aikata saboda akwai wannan kari din to kuma niyya to shine kuma na ukun shine bai kashi ba ko na uku ka shine yayi niyyar farillal alwala an gane ko yace nawaitu fardal wudu'i shine ya kullata a cikin zuciyar shi zai yi niyyar alwala wanda take ta farilla an gane da waɗannan su ne wato fuskoki guda uku wanda mutum yana da damar ya kowace ɗaya daga cikinsu to niyya zai yi ta ne a ina inda gasilil wajihi wato bayan ya wanke hannayen shi ya kurkure bakin shi ya shaƙa ruwa a hancinsa zai tafi ya wanke huska ko to a wannan lokacin zai yi niyyar wannan alwala ɗin zai yi imma ya ce na waitu rafa alhadatsi ko ya ce na waitu stibahata ma kana alhadatsu mani'an minhu ko kuma na waitu fardal wudu'i wato zai wannan niyyar ne a lokacin da zai wanke fuskar shi a wannan lokacin ne yake zamantowa farilla yayi niyyar na'am وقيل عند المضمضة وقيل عند المضمضة waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a inda za a yi niyyar ba sai an kai wajen wanke a fuska ba a'a tun bayan an wanke hannaye kenan za a shiga kurkurar baki a nan mutum zai kulli niyya saboda daga nan ayyuka na alwala suke farawa idan ka ga mutum yana kurkurar baki zaka ce ni alwala kake so kai bai ce eh kwarai so nake in dar mata saboda ko da lokacin sallah yayi na dar mata dai an gane ko to haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa waɗansu kuma suka ce a'a kawai idan ka zaka fara alwala zaka yi niyya tun kafin ka wanke hannayenka ka ka ruwa ka ajiye a gaban ka kana niyyar zaka fara alwala shikenan sai ka kulla aniyar ka a cikin zuciya shikenan kai ibadar ka na'am واستدامتها شرع إلى آخره wastidamatuha to shehu yace wato dawwamar da wannan niyya mutum ya ya zamanto ya abokanci wannan niyya shine istishabuha wato mutum ya abokanci wannan niyya ya zamanto ya dawwamar da ita a cikin zuciyar shi sharɗin wannan sharaɗi ne ila akhirihi hal ya zuwa ƙarshen alwala ya zamanto a cikin zuciyar shi ya kulle a zuciyar shi cewa yana alwala har ya gama wannan alwala din na'am ولا يدوره اختلاسها ما لم يقصد رفضها shehu ya ce ikhtilasuha wato shamawa da niyya warcewar niyya a waɗansu lokutan mutum yana cikin alwala ya zamanto ya shama da ita lokacin ta ɗan warce mishi to la yadurruhu baya cutar da mai alwala idan mutum yana alwala ya zamanto a wani kaso na alwala tashi ya shama da niyya wannan baya cutar da shi malam ya kasidin rafdaha matukar bai yi nufin kakkaɓewa wannan niyyar yayi watsi da ita ba matukar bai yi niyyar yin watsi da ita ba shi dai kawai wato ya dan shama da ita saboda mutum ne wanda yake mai shamawa da abubuwa to wannan baya cutar da shi shikenan sai ya dawo da ita ya ci gaba da ibadar shi ya gama bayan ya gama alwala kuma sai a tashi a tafi ayi sallah na'am waddalku fil maghsuli kanat sugura aw kubra to shikenan sai kuma farilla ta kusa da ƙarshe ko ma ta ƙarshe ko waddalku fil maghsul wato da ciccudawa da ciccuda gaba fil maghsuli gabar da ake wanke ta ba gabar da ake shafar ta ba din gabar da wanke ta ne ake to wannan ciccuda wannan gaba din wajibi ne ba wai sunna bane ko mustahabi huska shafarta ake ko wanke ta ake wanke ta ake ko to wajibi ne a cuccuɗa ta sannan kuma hannaye wanke su ake ko kuma shafar su ake wanke su ake ko to wajibi ne a cuccuɗa su sannan kuma abin da ya shafi ƙafafu su ma ina ga wanke su ake ko to duka wannan wajibi ne a cuccuɗa su an gane ko amma kai saboda shi shafar shi ake shi wannan ba a cuccuɗa shi shine ce waddal ku da cuccuɗawa fil magsuli cikin gababuwan da ake wanke su wannan shi ma farilla ne kanat sughra aw kubra ma'ana kanat daharatu sughra aw kubra wato wannan tsarkaka da mutum zai yi ta kasance tsarki ce wanda take sugura alwala ce zai yi au kubura ko kuma tsarkaka ce wanda take babba wanka ne zai yi na janaba janaba ce ta same shi to din gabar da ake wanke ta wajibi ne ya cuccuɗa ta gabar da ba wanke ta bane ake shafarta ne ake to wannan ba a cuccuɗa ta an gane na'am والغسل مرة يسقط الفرد إن أو أبى walgaslu marra shehu ya ce walgaslu wato wankewa gabar da ake wanke ta mutum mai alwala ya wanke ta marratan sau ɗaya tal ya wanke ta a shuɗi na farko yusbidul farda to ya sariyar da farillar da take kan wannan wannan gaba ɗin da aka farbanta wanke ta da aka ce wagaslu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi to huska za a wanke ta ne har zuwa sau uku to amma wanki na farko ya sabke farilla ya sabke wanki na farilla din idan mutum ya wanke na farko shine na far, na farilla haka wankin hannaye idan mutum ya wanke hannu karo na farko ya sabke na farilla din ya salyar da farilla haka nan kafafu yace amma da sharadi in aw aba ma'ana in wannan wankin guda ya gangama wannan wato gabar da ake wanke din in ya zamanto ba a samu bakwalga a ciki amma in ya zamanto mutum a wajen wanke wata shi ya yi faca-faca wani gurin bai ma san ba ana yi to yanzu karo na biyu ma wajibi ne wanki saboda dole ya zamanto ko ina a cikin wannan gaba din ya zamanto ruwa ya taba shi ko ina ya zamanto ruwa ya shige shi an cuccuɗa shi na'am
وسننه غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ما نعم.
لم يكن بهما أذى shikenan shehu ya ce wa sunanuhu sunnoni na alwalla su kuma guda takwas ne daga ciki akwai ghaslul yadain wato wankewa hannaye guda biyu qabla idkhalihima fil ina'i kafin ya shigar da su a cikin wato akushin da zai yi alwalla da shi kafin ya shigar da su a cikin makayin da ya kawo ruwa zai yi alwalla da shi idan ya zamanto makayin mai buɗaɗɗen baki ne to wannan sunna ne ya wanke hannaye ilal ku'aini zuwa maɓanɓarar hannaye kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yayi malam ya bihi ma azan matukar dai babu datti a rataye da wannan hannayen nashi ma'ana matukar dai wannan hannayen nashi babu datti a jikinsu to idan ya kasance fa in kana bihi ma azan fa yajibu idan ya kasance a tattare da su akwai datti to yanzu fa yajibu gasluhuma wato wanke su ya zamanto wajibi ba wai sunna bane an gane da kyau da yace malam yakun bihi ma azan wannan mustahabbi ne amma fa in kana bihi ma azan fa yajibu an ya gasilahuma ya zamanto wajibi yanzu mai alwala ya wanke su saboda ya tafiyar da wannan datti sannan kuma sai ya alwala na'am والمضمضة والس... نعم na'am والاستنشاق Mm.
ويستنفر ب... بشماله na'am نعم ويجزيان ب... بغرفة ina tafsirin wa ado wal madmada da kuma kurkural baki kurkural baki ita ma wato sunna ce daga cikin sunnoni na alwala نعم idan mutum yana alwala sunna ne ya kurkure bakin shi kamar yadda ya tabbata a sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam نعم walistin shaƙ da kuma shaƙar ruwa a hanci idan mutum yana alwala shaƙar ruwa da zai yi a hanci wannan sunna ne ba farilla ba ne an gane ku wa yastansiru bi shimalihi to bayan ya shaƙa ruwa a hancinsa ai akwai fyataswa ko نعم to fyataswa yana yi ne da hannun shi na hagu kan mutu haɗihi kamar yadda mai risala ya faɗa ko kamar yadda zai hace majina haka zai sai ya ɗora hannun shi ya fyatas to haka zai na'am ويج... ويجزيان wa yujiziyani ويجزيان بغرفة وإفراد كل نعم.
بغرفة أفضل yawwa wa yujiziyani bi gharfatin wato suna isuwa da kurkurar bakin da shaƙa ruwan dukkaninsu suna isuwa mutum ya yi su da kwamfata guda ɗaya kush kush kush ɗin nan da ake irin yadda alwalar mata kenan idan suka ɗauki ruwa su kurkura su shaƙa su kurkura su shaƙa su kurkura su shaƙa wannan yana isuwa an gane ku amma wa ifradu kullum bi gharfatin afdalu to wannan da ya ce wai yuji ziyani bi garfatin ma'ana shine sittin bi salasin kenan a wanke a shaƙa kurkure baki sau uku a shaƙa ruwa a hanci sau uku da kwamfata guda uku shine sittin bi salasin afdalu min sittin bi tsnaini an gane ku wato yin waɗannan gaɓaɓuwa guda biyu a shaƙi ruwa a hanci sau uku a kurkure baki sau uku a yi su da kwamfata guda uku ya fi sama da a yi su da kwamfata guda biyu ya ce wa ifradu kullum bi garfatin afdalu to ta kowata gaɓa bi garfatin da kwamfata mai cin gashin kanta afdalu shine yafi wato mutum ya kurkure bakin shi da ruwa wanda yake mai zaman kanshi ya kurkure sau uku ya ɗauki ruwa kurkure bakin shi ya zubda ya ɗauki ruwa kurkure bakin shi ya zubda ya ɗauki idan ya yi sau uku kuma ya shaƙa ruwa a hancinsa shi ma sau uku ya ɗauka ya shaƙa ya fiyatas ya ɗauka ya shaƙa ya fiyatas ya ɗauka ya shaƙa ya fiyatas to wannan shi ne yafi sittin bi sittin ake ce da shi dama sittin bi sittin wato yin wannan ibadar sau shida saboda uku uku bi shida ko to a yi su bi sittin da kwamfata guda shida afdalu min sittin bi talatin yawwa na'am
ومسح الأذنين بماء جديد ظاهرا وباطنا ومسح الأذنين da kuma shafar kunnaye guda biyu bima'in jadidin a shafe su da sabon ruwa ya ɗauki sabon ruwa shine wata jadidul ma'i lahuma kenan ɗaukar ruwa sabo ba ruwan da aka shafi kai da shi ba ba sauran ruwan da aka shafi kai da shi ba zahiran wa batinan ya shafi cikinsu da kuma bayansu wannan shi ma sunna ne ba wajibi ba ne na'am na'am wa tartibu alal mashhuri wa tartib da kuma jerantawa tsakankanin farilloli na alwalla wannan shi ma sunna ne alal mashhuri a wasu zance wanda yake mafi shahara mashhuriyar magana shine jerantawa tsakankanin farilloli sai mutum ya wanke huska sannan ya wanke hannaye sannan ya shafi kai sannan ya wanke kafafu wannan sunna ne an gane ku na'am faman nakasa adama nakasahu faman nakasa wato dukkan wanda ya sunkuyar da ɗaya daga cikin waɗannan ibadar ya sunkuyar da wanda ya dace a ce an jinkirta shi sai ya gabatar da shi to a adama na kasahu sai ya sake abin da ya sunkuyantar da shi din abin da yake nufi misali alwala ce kake da ka zo kawai bayan ka shaƙi ruwa a hancinka kawai sai ka fara wankewa hannaye da ka wanke hannu sai ka zo ka wanke fuska to yanzu bayan ya wanke fuska sai ya sake wankewa hannaye tunda shine abin da ya sunkuyar da shi din ko sai ya wanke hannaye kuma sai ya shafi kanshi na'am والبدء بمقدم الرأس والرد إليه والبدء بمقدم الرأس sannan kuma yana daga cikin sunnoni na alwalla albada'u bi muqaddamin ra'asi fara shafar kai idan mutum zai shafi kai ya fara bi muqaddamin ra'asi da magabacin kai ya fara shafa daga nan kal ya ɗako daga baya ko daga tsakiya yayi gaba sannan kuma yayi baya saboda hadisin Abdullahi ibn Zaid ya tabbatar da cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu bada bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada hatta zahaba bihima ila al-makan alladhi bada minhu warradd ilaihi sannan kuma yana daga cikin sundoni na alwalla dawowa da shafar kai bayan mutum ya shafi kanshi ya tafi can to wannan ya biya farlato a wato raddu masihin ra'asi wannan shi ma sunna ne maidowa shafar kai wannan da dai wannan sunna ne ba farilla ba ne na'am wa fada'iluhu at-tasmiyatu wal siwaku wa bil araki al-akhdari afdalu li ghayri sa'imi wa fada'iluhu mustahabbai na alwala at-tasmiya idan mutum zai fara alwala yayi bismillah ce bismillahi wato zan yi alwala da suna Allah saboda dama bismillahi jarun wannan da majruri yana da kwai muta'alliqun ne bi mahzufin imma ka kaddara fi'ili imma ka kaddara suna kaga idan ka ce bismillahi atawaddau wato ina neman taimako da agajin Allah zan fara alwallan nan zan fara alwallan nan ina neman taimako da agaji na ubangiji an gane in za ka fara karatu ka ce bismillahi ma'ana bismillahi a ƙara'u idan za ka ci abinci ka ce bismillahi bismillahi a kulu idan za ka sha abin sha in ka ce bismillahi menene filin da aka shafi na'am in za ka sha abin sha yawwa bismillahi ashrabu in za ka sha abin sha kenan in za ka yi barci in ka ce bismillahi me za ka kaddara ana
bismillahi anamu yawwa bismillahi anamu wato zan yi barci da sunan Allah na'am yawwara to shine bismillah ake yi in za a fara alwala wasiwaku sai kuma aswaki mutum ya yi aswaki kafin ya yi alwala wannan shi ma sunna ne kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam wato ya faɗa a hadisi ingantacce hadisin abu huraira wanda al'imamu malik da al'imamu bukhari da al'imamu muslim da sauransu sun fitar da hadisin nashi wabil arakil akhdari afdalu li ghairi sa'imi wabil arakil akhdar wato da iccen aswaki talakkiya al'akhdar kore wanda yake ba bushashe ba afdalu shine yafi li ghairi sa'imi ga wanda yake baya azumi wato idan mutum baya azumi ya zamanto iccen da zai yi amfani da shi iccen asuwaki ya zamanto ɗanye ne wanda da ruwa a jikinsa ya fi sama da ya yi da busasshe wanda ya zamanto ya zama ƙangau na'am وفي عدمه يشتاق بأسبوعه na'am وتكرار المغسول مرتين بعد سقوط الفريض نعم بعد سقوط الفرد للمسح na'am yawwara wa fi adamihi cikin inda ya zamanto kuma babu iccen aswaki din ya zamanto babu iccen aswaki din a gurin shi to ya staku bi usbu'ihi sai ya aswakin da yatsun shi sai ya diba dan yatsan shi na dama a wato asbaba manuniya sai ya amfani da ita wajen aswaki din to wannan shi ma mustahabi ne wa takrarul magsul da kuma tittisa gabar da ake wanke ta, din gabar da wanke ta ne ake, to a tittisa ta marrate sau biyu bayan an wanke ta karo na farko, a ƙara mata wanki na biyu da na uku. Wannan shi ma mustahabi ne, shi ne yasa ce ba da suƙuɗil fardi bayan sarayar wankewa ta farilla ɗin. Bayan an sarye su da wankewa ta farilla ɗin saboda algasilatul ula wannan farilla ce ko? to wankewa ta biyu da ta uku wannan dukkaninsu mustahabi ne matuƙar dai wannan wankewa ta farko au abat ta gangama wannan gaba ɗin ya zamanto babu wata rara da aka samu ko wata kwalga da aka yi a ciki lalmasihi ya ce a'a ban da gabar da ake shafarta gabar da ake shafarta a cikin alwala ba a mustahabbanta ba wato wanke shafarta sau uku kai kai ba za a shafe shi ba sau uku kunne ba za a shafe shi ba sau uku tunda kowanne daga cikinsu shafa shi ne ake go to abin da aka mustahabbanta shi ne gaɓaɓuwan da ake wanke su to bayan an wanke na farko wankewa ta biyu da ta uku wannan mustahabbi ne amma kai idan aka shafe shi shikenan an huce gurin ba sai an sake ba na'am ومن نسي فرضا أتى به وبالصلاة mm.
و- نعم. وسنة فعلها بما يستقبله waman nasiya fardon wato dukkan wanda ya manta wata farilla daga cikin farillolin alwallarsa yana cikin alwalla sai ya manta wankewa huska ko shafar kai ko wankewa hannaye ko wankewa ɗaya daga cikin hannayen shi ko wankewa ƙafafu ko wankewa ɗaya daga cikin ƙafafun shi to a tabihi to sai ya zo shi da wannan farilla ɗin da ya manta ta wa in kana qad salla bi tilkal wudu idan ya kasance haƙiƙa ya yi sallah da wancananka wannan alwala da ya yi to wabis salati ma'ana a ta bil fardi wabis salati lati sallaha sai ya zo shi da sallar da ya sallace ta kafin ya gyara wannan farilla ɗin da bai zo da ita ba an gane ko idan kuma ya zamanto bai yi sallah ba bayan ya gama alwallan ne ya tana kawai gurin zai wanke shi kenan ya tafi ya yi ibadar shi na'am wa sunnatan fa'ala halima yastaqbilu to wa man nasiya sunnatan dukkan wanda ya manta sunna daga cikin sunnoni na alwallai a cikin alwallai sai ya manta bai kurkure bakin shi ba ko ya manta bai shaka ruwa a hancinsa ba ko bai shahi kunnensa ba to yanzu yanda zai yi shine fa'alaha sai ya zo shi ya aikata wannan sunna din da ya manta bai yi ta ba lima yastaqbilu saboda abin da yake fuskanta a gaba na salloli wato wannan sunna da ya bari idan bayan yayi sallah ne ya tana cewa bai kurkure bakin shi ba kawai zawa zai ya ɗauki ruwa a sahani ya kurkure bakin shi sau uku shikenan idan yana nufin zai yi sallah da wannan alwallal idan yana nufin zai sake yin wata sallah da wannan alwalla din kenan amma in ya zamanto alwallar tashi ta warware shikenan ba sai ya zo ya sake ba dama ko baya tunanin cewa zai sake yin wata sallah da wannan alwallar tashi dama asuba ce ya tafi yayi to bayan ya dawo sai ya tuna ashe bai kurkure bakin shi ba to yanzu ba sai ya kurkure ba saboda wata kila barci zai koma yi to dama zai aikata wannan sunnar da ya bari ne lima yastaqbilu min as-salawati in kana yuridu an yusalliya bi hadha al-wudu saboda abin da yake fuskanta a gaba na salloli idan har ya kasance yana nufin zai yi sallah da wannan alwala din da ya manta wannan kurkurar baki a cikinta ko shaƙar ruwa a hanci ko dawo da shafar kai ko kuma shafar kunnaye da sauransu na'am alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala